نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وولاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai suna Rawlatul Janna Bidira Safi Ulumul Kitabi wa Sunna a cikin wannan rana ta Juma'a wadda muna sha biyu ga wannan Sha'ban hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da ɗai miladiyya inda muke ci gaba da karatun littafin alfiyar suyuƙi annahawiyya wadda aka sani da alfarida mai magana akan ilimin nahawu wanda mun shiga fasali ne magana akan al'irab inda a satin da ya gabata mun karanta wasu shekaru mun fara sharhin su sai kuma lokaci muna halinsa inda malam ke cewa farfa bi dhannin wansifan fathan wajo kasran wa sakin jaziman kalam yazo wa ghayru zi yanubu fansif bil alif وارفع بواو وبيجر ما أصف أبا أخا حما هنا والنقص جل في ذا وقل دون قصر في الأول وذا لصحبة فمن إن يحزتي آخره وكلها إن صدتي لغير ياء مفردا مكبرا وصححوا إعرابها مقدرة وتفل الجبات منكر توتنا الشدرو كما من يفسر السوق كما يدمك سابا وتنتحر في بايا حرفي من سوما yin sharhin su sai lokaci ya yi mana halinsa inda a yau insha Allah ta'ala za mu fara da abin da ya shafi sharhin waɗannan al'abiyat inda za mu fara da baiki na farko inda malam yake cewa farfa bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran wa sakin jaziman kalam yazo yace farfa bi dhammin kai rafa bi dhammin wato da dhamma wato bayan ya ƙare bayani akan raf'a da nasba da jarra da jazma da kuma wagon kashe-kashensu da inda ake aikata su a cikin baiki na farko na wannan fasari wanda muka fara gabatawa. To a nan yanzu yana son shi muna bayani akan alamomin da ake gane waɗannan wasu da su. Wato ana gane raf'a wato alama ta ita ce abdammat alamar nasba ita ce alfathat alamar jarra ita ce alkasra shi ne ce farfa da zamme wato idan za ka yi rab'a ka yi ta ne bi zammin da zamma wannan ishara ne yake yi zuwa ga cewa abinda a ka'ida da asali ga iraki a yi shi ne da wasu lafu sukuni wannan shi ne tushe ana yin li'irabi ne lil harakat ko bisukun to shine yace asalin rab'a yadda zaka yi ka gane ta abinda alamar ta ita ce afdhamma asalin nasba ayi ta ne bil fathati asalin jarra ana yin ta ne bil kasrati asalin jazma ana yin shine bis sukun wato anan yana son shi nuna mana cewa alamomin li'irabi sun kasu gida biyu akwai usulu akwai fururu dama muna da alamomin li'irabi guda goma sha hudu arba'ata ashara alama sune a gare mu na alamomin liraji arba'atul usul hudu kawai sune usul wa ashratul furu' su kuma goma sune rassa to sune ishara zuwa ga na asalin guda hudu shi ne yace farfa da gwamnin idan za ka yi rafa to ka yi ta ne da gwamnin da gwamma misalin da aka saba da shi kamar ka ce ja a zai kaga idan ka yi rafa alama ta kan asali ita ce gwamma ja a zai kaga zai da nan fa'ilun marfuwa da za ka ce wa alamatu rafihi abdammatu zahira fi akhiri wannan kenan to sai dai anan wato maimakon su ce alamatun rafi arraf'atu wa alamatun nasbi annasbatu wa alamatul jarri aljarratu wa alamatul jazmi aljazmatu saboda ni dhamma da fatha da kasra da sukuni alamomi ne na bina'i kamar yadda muka yi bayani a karatun satin da ya wuce dhamma fatha kasra sukuni alamomin bina'i na da haka bai kamata a kawo su wajen lirayi ba da haka maimakon a ce farfa da zamme kamata ya ce farfa bi raf'atin wasiban bi nasbatin wajur bi jarratin wasakin bi sukuni amma kuma sai zan ba su yi haka nan ba tare da cewa waɗanda da suna kawo alama su bina'i ne ibn hishamin yake cewa wannan zancen da suke yi na a yi rafa bin gwamnati maimakon a yi rafa bin rafa'ati to baya dacewa da masu cewa al'irabu da musulmi saboda ni gare su a gwamnati nafsul irabi don wannan ita ce hakikalin lirabi saboda haka in kace a yi rafa bin gwamnati kamar sai ka mai da abu ya zama shi a alamar kai ne saboda abin da suke cewa arrabu nafsu zammati wa mana ba abin da aka ce marabba hakikanin wannan zamma kenan rabba ita ce zamma ga masu cewa al-i'rabu lafziyu saboda haka ibn shami ya ce wannan magana ta su ba ta dace ba ba ta yi kallayi ko kuma ya zan akwai lirabi guda biyu akwai abin da aka ce marabba daban akwai abin da ake ce mazamma daban to sai suka ce a'a ai su abin da suke yi wato kamar da zomma wannan da ka sani gehen zinari to ita alamar da za a gano rafa da ita ita alama ita a jagora ita a dangi saboda zomma ta yi zama a hassu bisa ga bisa ga rafa rafa alamatu da yara zomma alamatu bina amma dai akwai daga cikin malaman da ke cewa a'a da gomma da fatha da kasra duka waɗanda laƙubba ne waɗanda kowane irin wasali za su ɗauka wasali guda ne kana yace mai fatha ko wasali biyu ne kana yace mai fatha wato alamar dinaki ce ko alamar lirayi duka kana iya kiran su fatha da haka babu wani bambanci ko harakatu irarin ce ko harakatu bina'in duka ɗaya ne. To shi ne yace farfa bi dhammin maimakon farfa bi rafin. Wasu ban fathan haka kuma ka yi nan ba fathan da fatha fathan din nan mansubun bi nasl khatib. Ai wansi ban bi fathin sai ce wansi ban fathan. Ma'ana alaman nan ba ta asali ita ce fatha. Kamar ka ce ra'aitu zaidan. Kaga ra'aitu fi'il mufa'il zaidan maf'ulun bihi mansubun bil mutahaddith zahiran. haka za ka ce wa jur kasra kai jarra da kasra marartu bi zaidin kaga marartu fi'il wa fa'il bi zaidin alba harfu jarr zaid majrur bil ba wa alamat jarrihi kasratu zahiratun fi akhirih sannan yace wa takin jazima kai sukunin fi'il alhalin ka jazima jazima din nan mansubun ala alhal alhalin ka kana mai yin jazma da fi'ilin nan sai ba da misali ya ce kallon yanzu ka qaulika lam yazur bai yi ziyara ba daga lam harfu nafi wa jazmi wa qalbi yazur fi'l mudari' mansubun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun to wannan baiti ya kawo shi ne domin shi muna bayani akan al'alamatul asliya al'arba'a Shina son shi nuna mana cewa alamomi na asali waɗanda ake gane wasu da su guda hudu ne su ne a yi rafa bil tsammati a yi nasba bil fathaji a yi jarra bil kasrati a yi jazma bil sukuni sai ce wa gairu duk abin da ba wannan da mun ka ambata ba na alamomin da guda hudu duk abin da ya saba musu to ya nubu anha ya nubu wato yana niyaba zai shiga cikin babun niyaba ne babi ne na niyaba su kuma waɗannan waɗanda ake ce ma masu mayewa guda goma ne cikinsu akwai wasulla akwai kuma haruffa akwai inda nabat harakatun an harakati akwai inda kuma tanubu hurufun anil harakati harufa ke mai ma wasali maimakon a ce marfu'un bil dhammati a yi rafa da wasali sai a ce marfu'un bil wawu kaga wawu harafi na ya wakilci dhamma ko kuma ka ce marfu'un bil alif kaga alifun harafi na ya wakilci dhamma to waɗannan waɗanda ke wakiltar guda goma ne kamar yadda muka ce gaba ɗaya alamomin li'irabi goma sha hudu ne hudu su ne na asali su ne waɗanda da muka yi bayani cikin wannan baiti a rasu bil tsammati wannan rubin fathaki wannan rubin kasarati wannan rubin sukuni to su kuma waɗanda an rasta guda goma ne na farko akwai guda uku waɗanda wakiltar son masu fi wasu abubuwa guda uku suna wakiltar samma waɗanda dukkaninsu kuma haruffa ne harafin wawu yana wakiltar samma a cikin jam'ul muzakkari salim kaga za ka ce ja azzaiduna azzaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu kaga wawu harafi ya maye ma samma ya bata ana samma li annahu jan muzakkarin salim haka nan kuma wawu tana mai ma zamma a cikin asma'ul hamsa kaga asma'ul hamsa in zaka yi musu rafa zaka yi ta ne da wawu ja'a abu zaidi kaga abu fa'ilun marfur wa ala mutrafihi alwawu ya bata an dhammati bi annahu min al-asma'i as-sittati sannan na biyu alif shi kuma shina mai ma zamma a cikin bajin musanna جاء الزيدان كاجا الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هذا فينا أكو أنك مي مضمة شيني نون إذا كما نون سنة مي مضمة أتكن الأمثلة الخمسة وسمي تعليه قدادية تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين kaga nan duk inda ka ga nuno to alamar rafa ce dan alani fi'lul mudari'un marfu' wa alamatu rafihi baka ce asal mustaq ce subutun nun kaga tabbato wannan nuno ita alamar rafa ce idan mun samu abubuwa guda uku suke wakiltar rafa ko gamma wawu alifun nunun waɗannan su ne harufa guda uku waɗanda ke wakiltar rafa to sai an ka samu wasu ababe guda hudu su kuma suna wakiltar fatha na farko shine alif yana wakiltar fatha a cikin al'asma'ul sitta alif yana zama alamar nasba kamar ka ce mi ra'aitu aba zaidi daga ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun aba mas'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة كاجا ألف تامي مفتحة هرتي نبيو شيني ياون شيما شنا وكلتا فتحة أتكن تسمية دجن وريديو wajen tasniya kamar ka ce ra'aytu zaidain هذا الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هكا وجد جمعي رأيت الزيدين هذا الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء والمكسور ما قبلها والمكسور ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد من دوبة أنا mun samu haufa guda biyu waɗanda ke wakiltar fatha. To abu na uku shine kasra, wata ke nan ba harafi ba. Ita ma kasra tana wakiltar nan ba, wato tana wakiltar fatha. Shi kuma a cikin jam'ul mu'annafin salim, irin khalaqallahu samawati, aga as-samawati mas'ulun bihi mansubun. Amma ni alamar nan ba al-kasra. Ne ya bata عن الفتحة كأنه وتنجمع بألف وتاء مصير sannan abu na hudu wanda ke wakiltar fatha shine hasbun nun shafe nun shi kuma ana ainihin shafe nunun a cikin al'af'alul hamsa da kaga an shafe nunun to ɗayan biyu in ma dai alamar nan ba ko alamar tasma lan yas'ala lan tas'ala lan yas'alu لن تفعلوا لن تفعل هذا لن حرف نفي ونفي المقصد العالي يفعل فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه حذف النون شعي نون الياء والكلتي فتحة وأن أبوه أبو داود التي وكلت الفتحة هنا فيقول أبوه أبو داود التي وكلت ضمة sosai abubuwa guda biyu waɗanda su kuma suke wakiltar kasara na farko shi ne fatha fatha wasali kenan tana wakiltar kasra a cikin malayan sarki marartu bi ahmada aka maimakon a yi kasra a ce marartu bi ahmadi sai aka ce marartu bi ahmada alba'u harfu jarri ahmada majrurun bil ba'i wa alamatu jarri al fatha ya rata an al kasra li'annahu la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi al alamiyya wa wasl al fi'l na ɗaya kenan na biyu kuma ya ita ma ya tana wakiltar kasra a cikin tasniya da cari cikin tasniya kamar ka ce marartu bisai dai aga azzare da majruru bil ba'i wa alamat jarri al ya'u al maftuh ma qabla ha wal mansur wa ba'daha ya rata an al kasra li annahu musannan wa nun iwadu an al tanwin fi ism mufrad haka nan wajen jar'i marartu bisai dina aga marartu fi'il wa fa'il bisai dina al ba'u harfu jarri الذين مجرور بالباء وعلى مقدر الياء المكسور ما قبلها والمنصوب ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوان عن التنوين في الاسم المفرد هذا إن ممكن حتى أجانا رفع غدا أكو نفتحة غدا هدو بقوي غدا جو نكسرة كغتارة سورة نيا دم غدا بومني دون تيني شيكما ينوب عن السكون wanda ke mai masu guni abin da ke mai masu guni shi ne alhaz shafewa shafewa yana mai masu guni shi kuma wato in ma dai shafe nunun ko kuma shafe harafin illa kawai ne kamar irin lam yad'u lam yakhsha lam yarmi kaga lam harfu na wajen zuwa qalbin yarfu fi'lun mudari'un masum wa alamatu sai hasbul waw wa dhamma qabla dalilu alaiha irin lan yakhsha hasbul alif irin lan yarmi hasbul yayi wannan shahiwa yana mai ma ainihin asuku to da wannan ne za mu gane cewa abwabun niyaba waɗanda suka saba ma ka'ida waɗanda ba a wa raf'a bil dhammati ko ai musu nazza bil fathati ko ai musu jarra bil kasrati ko ai musu jazma bil sukuni babu bukka ne guda bakwai in mun ka kalli wannan bayani da muka yi baya su ne al-asma'u sitta al-mu'talla kenan sannan musanna jam'ul muzakkar salim jam'ul mu'annath salim ma la yansali sai al-amthilatu al-khamsa sai kuma al-fi'l al-mudari' al-mu'tall al-akhir wanda shine na karshe to annan ba kuka guda bakwai su ne abwabun niyaba waɗanda ba a yi musu wato ba su biya ka'ida to anan sai fara da badi na farko shine al-asma'u sitta shi ne yake fansibdil alishi niyabatan anil fathaki wato fansib ka yi nasba bil fathaki wato bil alishi niyabatan anil fathaki wato za ka yi nasba da alif wanda wannan alif zai mai mafatha ni za ka nasbanta ma asif ka nasbanci ma asifu laka abin da zan sifanta maka to kai mai nasba bil alif da alif fansif ma asifu bil alif ka nasbanci abin gana nake shirin sifantawa to kai mai nasba bil alif da alif kamar ka ce ra'aitu aba zaidi kaga ra'aitu fi'lu wa fa'ilu aba maf'ulun bihi mansub wa ala nasbihi al alif niyabatan an al fatha li'annahu min al asma'i sittah sannan ya ce warfa karanci ma a ai yanzu dai ma din nan maqulun bihina tana za'abul af'alus talata to illai guda uku ce jayayya dai to ma din nan maqulun ne ga irfa da insik da ujuno to garanci abin da nake shirin sifanta maka bi wawu da wawu kamar ka ce ja'a abu zaidin kaga abu fa'ilun marfu'un alamatu rafi'i alwawu niyabata anil gammati bi annahu min al asma'i sittati wajrun ka jarranci ma a sifu abinda nake shirin sifanta maka biya shi kuma kai mai jarra da yawo kamar ka ce marartu bi abi zaidi kaga marartu fi'lun wa fa'ilun bi abi alba'u harfu jarri abi majrurun bil ba'i wa alamat jarrihi al ya'u niyabata an al kasrati li'annahu min al asma'i sittati wato yana nunin wannan baiti waɗannan sunayen da nake son in sifanta ma ko da nake shirin sifanta maka ana yi musu raf'a ne bil wawu niyabatan an al-dhammati ay musu raf'a bil alifi niyabatan an al-fathati ay musu jarra bil ya'i niyabatan an al-kasrati wanda kuma shine mazhabar wasu manya-manyan malamai irin su malam as-siyadi malam qutb irin su malam as-sajjad daga cikin basrawa da irin su Hisham ibn Muawiya in suna cikin kufa sun kuma waɗanda suna da wannan ra'ayin kuma Ibn Malik rahimahullah a cikin sharhin tafsir ya ce wa huwa ashalul mazahib wa ab'aduha an at-taklif wato wannan mazhaba ta yi musu raf'a bil wawu yi musu nasba bil alifi yi musu jarra bil yaki shine ashalul mazahib shi amma yi sauki daga cikin mazhabobin da duk saboda muna da mazhaba goma sha biyu wajen lirajin waɗannan sunaye mazhaba goma sha biyu to amma wannan mazhaba ta ai musu rafa da wawu ai musu rafa da alif ai musu jarra da yawo ita ce ashalul mazahib kuma ab'adu ma an tadrifi sannan bayan ya faɗi hukunci sannan ya faɗi sunayen da ake wa wannan lirajin yace aba na farko shine aba ya kawo shi bin nafsi badalun min al-maqul al-mutanazi'i bihi shi aban din nan badali na daga makulin nan da ake jayayya da yace fansidil alif wa rafa' bi wawin wa bi yajrur ma kaga ma din shine makulin da ake jayayya fansib yana buƙatar ma a matsayin makuli wa rafa' shi ma yana buƙatar ma a matsayin makuli wa jur shi ma yana buƙatar ma a matsayin makuli wannan shi ake cewa babu tanazu jayayya sai ka aikatar da na farko ko ka aikatar da na biyu ko wanda ka aikatar suwa sai ka yi idmari da saura to akan din da badali na da gama din nan wa badalul mansubi mansubu dan shi kaga ayi mai nasba an kace aban kalimatul adi ta'ani alwali mahaifi mana kalima ta farko daga cikin kalimomin da ake wa wannan li'irabi na raf'a bil wawi da nasba bil alifi da jarra bil yadi to shine kalimar abu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa abuna shaykhun kabir kaga abu din nan mubtada'un na marfu wa alama rafi'i alwaw ya baka an al-dhammati li'annahu min al-asma'i al-sittati abu mudaf na mudaf ilayhi mabni ala as-sukun fi mahall jar wa abuna shaykhun kabir wa misali misali ne na nabba shi kuma dil alifi ya baka an al-fathati fadar Allah madaukakin sarki inna abana lafi dalalin mubin kaga inna abana inna harfu tawkidin wa nasbi aba ismuha mansubun wa alamatu nasbi al alif نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء التسعة أما مضاف لا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر لفي اللام مزحلقة في ضلال جار ومجرور متعلق تقديم تقدير كائن خبر إن مبين صفة للضلال وجم جرى كما الله يأتي ارجعوا إلى أبيكم أم ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع إلى حرف جره أي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة الي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الظل في محل جر والميم علامة جر السكون أخذ فينا فلا يأتي أخذ بالنفس شما يكاوش بنفع معطوف على أبد شما معطوف هنا أكن وجه أبد أما دي بإثبات حرف العطف an kare harafin adadi shi kuma abin da aka ce ma'al amu man jama aka wa iyahu batsunun aw sulbun aw huma ma'an asalin kalimar afu shine wanda ciki ɗaya haɗa kila uwa ɗaya kuke ko kuma tsatso ya haɗa ku uba ɗaya kuke da shi ko kuma gaba ɗayan cikin ya haɗa tsatson ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗaya ko da kunyi ko da aji ko shaƙi shi a asalin kalmar abu amma wai yutlaqu ala sahibi wa sabil amma ana idlaqin al akhu da aboki da ce haza akhi wannan aboki na ne ko asali haza akhi ma'ana zai haza sadiqi wannan aboki na ne to misali ne na rab'a wato fadar Allah madaukakin sarki idhab anta wa abuka daga idhab أنت وأبوك إذا فعل أمر والفاعل منه مصر فيه وجوب تقديره أنت sai an kamar mai tada baniri aka ce an an banirun munfasilun mubtada'a mabniyun ala sukuni fi mahalli rafi wa ta'u harfu khitani wato madali na daga fa'ilin nan wa akuka ya kawo shi ne saboda shi adadin wa akuka bisa gare da ma'ufi na ga an tafi nan الواو حرف عطف أخو معطوف على أنت والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وجن نسبعكما الله مطلع من تركيبتي وأرسل معنا أخانا يعني وأرسل معنا أخانا أرسل فعل أمر والفاعل الذي مسلم فيه وجوبا تقديره أنت مع ظرف متعلق بأنزل مع مضاف لا مضاف إليه أها مفعول به منصوب وعلى نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة أخا مضاف لا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر أكا وجن جرة وتأتي بالياء نيابة عن الكسرة شيكم قوله تعالى سنشد عبدك بأخيك هذا بأخيك سنشد السين حرف تكديره أشد فعل مضارع مرفوع والفاعل الذي وصل فيه وجوب تقديره نحو عضد مفعول به منصوب عضد مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بأخيك الباء حرف جر أخي مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة أخي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر sannan yake حمل shi ma dai bin nafsi ya kawo shi da nasba ma ubun ala aban shi ma dai a dabina akan aban amma hadi isqati harfin afi shi ma an kare harakan alashi wa ma'anahu walidu zawjil mar'a abin da aka ce ma alhamu mahaifin wato mijin mace suruji kenan ko kuma walidu imra'atin zawji mahaifin matan miji da haka shine dan kowane kenan yutlaqu ala aqarib az-zawj wa ala aqarib az-zawja ana itlaqi ne kuma duk wanda a bangaren miji ko bangaren mata ko ba uban ba sai ka ce haza hamuka wannan surukin ka ne ra'aitu hamaka kai na batil alif wa marartu bi hamika kai jarra bin ya sannan yace hana sa'annan kalimar han shi ma dai bin nasu ma'tufun aidan ala aba bin isqati harfil au shi ma an tara harafin adafi shi kuma abin da aka ce ma alhanu kinayatun amma yustabbahu dhikru duk abin da kake jin munin ka faɗa kowace irin kalma ce kake jin munin ka faɗe ta to shi ake kira alhanu ko kuma abin da kake jin wato munin ambato ne وقيل كناية عن الفرج خاصة أنت كناية لك الأورة كبر يعني أنت الحظ أنا نجي لشيء الفرج وين أنبت وأن سونا كاهن شكاري أين أنبت سورا سونا ya ambaci wannan guda uku aban akan haman hana guda hudu to sai ishara zuwa ga ainihin wasu lugogi da wasu mazhabobi waɗanda mun kace mazhaba goma sha biyu a akwai na liragin waɗannan sunaye mazhaba ta farko shi ne ashabu kamar yadda ibn malik ya ce a yi musu liragin bil huruf wanda shi ashabu to shi ne ya ce wan nafsu yi musu luga ta na ƙasi jalla ya girmama ma'ana ya yi yawa fiza ga wannan sunan na ƙarshe al-isharatu تعود إلى أقرب مذكور إشارة تنا كوما زوا wanda an bato kusa kusa domin yana aka ambata kusa shine har da aka yace wan nafsu jalla jinda wato naqasu luga ta naqasu to ta yi yawa ta girmama ga wannan sunan na ƙarshe shine har abinda ake nuni an naqasu anan bil ma'anar lugawi shine haddul harf al akhir abinda amma anan naqasu shafe harafin ƙarshe sai a yi mai lirabi da harakati a yi mai lirabi da wasu la alama ƙaunar mahasufi to jalla ya girmama ai azuma wa kasura wa sha'a ya girmama ya yi yawa yawa wato shi na nunin abinda an mafi fasaha da kuma abinda an mafi yawa ga kalimar har to a yi mata lirabi da harakatin zuwa irafi fi akhiriha بحسب حرف الواو والالف والياء اشاه واو اسكن هم اشاه الف اسكن هم اشاه ياء وجر ذلك في هذا هلك ورأيت هلك ومررت بهلك يعني هذا هلك أي ما الرفع بالضمة رأيت هلك أي ما نصب بالفتحة مررت بهلك أي ما جر بالكسرة ya zo a cikin hadisi man ta'azza bi aza'il jahiliyyati fa a'idduhu bi hani abihi wa la tukanni wato man ta'azza duk wanda yayi intisali ya dangantu da nisba ta jahiliyya ma'ana ya kira mutane zuwa ga yaki da faɗa to kar ku karɓa wannan kira ku ce mishi istihza'an saboda ke mai izgili sai ku ce mai u'udub ala zakari abika shine fa a'idduhu bi hani abihi ku ce mai u'udub ala zakari abika wato ka ciji zakarin babanka allazin tasarta ilai wanda ka danganta zuwa gare shi a sa an yanfa aka mai yawa shi amfani ka ko amma na hannu fa lazu ji muka mukan ba mu karba maka wannan kira da kake shine man ta'azza bi azai jahiliyyati fa'a'ibduhu bai hane abihi kuma annabi ya ce wala su kannu kakkun kinaya ma'ana kakku ambaci kinayar zakari shine alhanu alhanu shine kinayar zakari ya haku ambaci azzakari ku bayyana da sunan nashi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya kinaya ya ce bai hane abihi amma wala su kannu haka shi ma sayyidina ali ya ce man yasil bi hani abihi yamtahi bihi kaga hani an yi mai jarra bil kasratis zahira wannan ya mai shi halu din nan ya mai irani da hurufu a ce ha za haluka ra'aitu halaka maradu bi halika ai mai irani da harakatis zahira shi ya yi fasaha shi ya yi yawa shi ya yi addu'a shi ya kalmi da wannan su tallafi da yin duka gasarar asu to ya yi yawa fi za ga wannan suna shine ni shine hamu ya yi fasaha dan shi kaji wasu malamai na cewa asma'ul hamsa maimakon al'asma'ul sitta sai su ce al'asma'ul hamsa sai ya yi tambihi akan cewa na kaso ɗin nan bai tsaya da hannu ɗaya ba duk da shi ne ya ware sai ya ce wa Allah fil uwali wannan na kaso ɗin nan ya yi ƙaranci fil uwali a cikin na farko wa Allah fil uwali wato na kaso ya yi ƙaranci ga abun da abun da hamun ba su al'uwal ba su an ka fara kayan hannu shi yake fil uwali wato uku na farko al'abu wal'afu walhamu ana yi musu na ƙasu amma dai kalla bai da yawa ya kace ha za a huka ra'aitu a baka marartu bi alika ha za a huka ra'aitu a haka marartu bi ahika ha za hamuka ra'aitu hamaka marartu bi hamika sai a musu irani bil harakatin zahira wani mawaki na cewa bi abihi fatada abiyu fil karam wa man yushabi abahu fama zalam sanani bi abihi fatada abiyun fil karam abiyun yayi koyi da baba ne ne fil karam wajen karanci kana yace bi abihi bai ce bi abihi yace wa man yushabi abahu duk wanda ya kama da baba ne fama zalama ahada bai zalunci kowa ba bai zalunci uwa ɗaya ba balle a danganta mata ta ce ta yi da na ta haife shi bai zalunci uba ɗaya ba bai zalunci sauran mutane ba kowa bai zalunta ba to mahallu shahidi wa man yushadi ababu bai ce wa man yushadi ababu wannan lugha lugha na abu abu zai da yayo ne kaya ya ce ya ji ana cewa ja'ani akhuka maimakon akhuka sai an ka ce akhuka to shine yace wa qalla fil uwani amma yake nuna kasar amma haban da kasar shi kuma cewa da ya nuna kasar ishara na ya kai akan cewa na kasu din na tsayayi karanci amma haban da kasar ita ma wata luga ce wadda ita ce ta uku cikin lugogin da ya ambata lugatul qasr ma'ana al-qasr iltizamul alif fil ahwal thalatha kuma suna maqsud idan waɗannan sunayen guda shida za a yi musu li'irabi dil alif bil ahwal salasa kamar ka ce ja'a abaka ra'aytu abaka maratu bi abaka fil ahwal salasa eh sai ka ce marfu'u bil matan muqaddara fi halal alif mana an zuwa hatta asu kamar yadda ka li'irabi al fata haka za ka yi li'irabi قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها قالت وأبا أباها da cewa a ba a jiha ba. An jiyo a cikin shi ma dai hikaya, mukurahun a ba a haka lababan, ƙarin mukurahun wato a haka lababan. Wato ɗan uwanka abin cilastawa ne misali ne da suke bugawa, lababan ba sa rubu ba ne. Su kaga in ka kalli mukurahun a haka, ai a haka ɗin nan na'ibul fa'ili ne na mukurahun, saboda mukurahun ismul mafkuli ne. kamata ya ce mukurahun a kuka tun da na'ibul fa'il amma sai aka ce mukurahun a haka haka an ka jiyo shi cikin musul to a haka din nan bisa ga wannan luga ne ta kasiri mafhumu bi da mata muqaddara ne ala alif wa ala alif ne ta asu kuma akan wannan wajahi ne aka yi takhrijin fadar Allah madaukakin sarki inna hazani la sahirani wato aka ce an yi musu da akan wannan duk da su mutan lahi haza ne aka ce mafu in ji da mafi muƙaddaratin ala alifi la sahira ne shi ma mafu in ji da mafi muƙaddaratin ala alifi masu gudanar da mutanna da alifu kamar yadda ya zo cikin hadisi la witra ne fi laila ba a witra biyu cikin dare guda witra guda a kai to la witra ne kaga an kai mai wato nasba da alif to bayan ya ɗan gota ya kawo waɗannan lugogi guda biyu duk da luga guda ta yi yawa musamman ga waɗannan abun da abun da hamu ita ce lugar wato kasiri a yi musu lirabi bin ahwalin salata da alifu bisa ga na ƙasu wanda hannu shi kuma yi fasaha gare to sai koma dawowa don ya ci gaba da lisayin sauran sunayen da bai ambata ba tunda guda hudu ɗaya na ambata kuma cewa ya guda shidda ne. Guda haka ya ci gaba da ambaton su ya ce wa zali sulhubati. Suna na biyar daga cikin sunayen da ake wa waɗannan li'irabi da muke bayani akwai za amma ba kuma wacce za ba ya yi mata ƙaidi lissu hubati za mai ma'anar sahib awo shi ma ne zaɗin nan bin nan ma'akufun ala amal an yi adadi ne akan amal masubun nabil alifi ma'ana ka yi rafa kalimar za bilwawu ya bata anil gwamnati kai nan ba kalimar zabil alifi niyabata anil fathaki kai jarra kalimar zabil ya'i niyabata anil kasrati amma da sharadin zaɗin nan ta kasance bi ma'anar sahib mai ma'anar aboki wannan sharadi shi kan khasu biha ba zaɗin suhubatin wannan zuluba da aka faɗa sharadi ne wanda yake bantu ga za kawai abinda yasa ya kawo shi yake lissuhubatin don shi kiyaye shi ƙaibi daga zu a ɗa'iya akwai zu a ɗa'iya da kuma zu wadda ake ishara da ita ga muzakkari da mu'annas duk waɗannan mamniyai na kana cewa ja'ani zu qama ra'aytu zu qama marartu bi zu qama to kaga zu qama din nan zu din nan mausuliya ce ai allazi qama fil ahwali thalatha raf'an wa nasban wa jarran zu din nan tana tare da wawu ba ta canzawa رفعا ونصبا وجرا ده حاجه مبنيه عن شيء هكذا ذات اشاره اذا ما جاءني هذا رايت هذا مررت بهذا هذا ذات ان بس تشنزاوا في الاحوال الثلاثه مبنيه على السكون بس تشنزاوا ولا haka ba ita yake nufi ba a zalisu hubati to irin wannan zalisu hubati ita ake nufi irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alƙur'ani ne inda yake cewa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas kaga inna harfu tawkidin wa nasbin rabba ismuha mansubun biha wal kafu rabba mudaf wal kafu mudaf ilayhi wa ni al fath fi mahall jar lazu maghfiratin allamu dinnan muzahliqatun zu khabaru inna marfu'un وعلى رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ذو مضاف مغفرة مضاف إليه مجرور وعلى رفعه كثرة ظاهرة في آخره قالوا أن ذو من معنى صاحبك حقيقة أبنجدك لذو مغفرة مع أبوك فرعي فإن يبكي أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال wato ya kasance zamalin ma'abuci dukiya wa bani da rafiya kaga zamalin ai sahiba malin ma'abuci dukiya ne wa bani da rafiya to kan kana ta ilmin malin nafisun wa ismuha mustafir za khabaruha mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabatan an al fathati li'annahu min al asma'i al sittati za mudaf malin mudaf ilayhi مجرور وبنين معطوف لي على مال ملحق لي لجمع المذكر السالم أي ما جرى لياو وجن جرى شيكما تيجي إلى ظل في ثلاث شعب kaga ila zillin zuwa ga wata inuwa wata irin inuwa zi salat ma'abucin kaga zidin nan ma'ana sahibu gare ka zidin nan na'tul li zillin wa na'tul majruri مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ذي مضاف ثلاث مضاف إليه مجرور بلفة الظاهرة تسنى يكاو سنان شدة والنشيني نتر شيء يتشي فمن هكذا كلمة فمن شمال فمن بالنسب معقوم على أبد أن يأتي بنيني أكام أبد أو بإسكاء حرف العبد أما يكاد حركة عدد shine suna na shidda kuma shine na ƙarshe daga cikin abubuwan da ake wa rasa bil wawi ne ya masa anil dhammati ay wasu nasba bil alif ne ya masa anil fathati ay wasu jarra bil ya ne ya masa anil kasrati amma shi ma fama din nan ba haka ne yake ba ba haka dai aka yi mai irabin ba sai shi na da nashi sharadi kamar yadda zu ko za yana da nashi sharadi haka shi ma kuma shi na da nashi ke bantakin sharadi shine ya ishara da sharadin nashi yace in yuhzaf akhiruhu shi fa mu ana mai wannan li'irabi ne amma hada sharaɗin a shahe ƙarshen sa shi ne in yi zam in an ka shahe asiru mu ƙarshen fa mu ne ne ƙarshen fa mu nemo to a shahe wannan ne to sannan za a yi mai iradi bil waw raf'an wa bil alif nasban wa bil ya idaban wannan sharadi ikirazi ne daga a kawo famu ba tare da an shahe mimun ba idan ka ambaci mimun idan wannan za a yi mai iradi bisa da mimun da harakatin zahira haza famu ra'aytu famu nazartu ila famu Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la khalu fani sa'i abyabu inda Allah min rishi wallahi kamshin bakin mai azumi dan bashin nan da shi to yayi daɗi yayi kamshi a wurin Allah bisa ga kamshin miski kaga fan khaluku mudafun fan mudafun ilayhi majrurun bi kasb zahira saboda an kawo shi da mimun don shi an kai mai kaga waɗannan guda biyu da yake kowanne suna da nasu sharadi ke bantacce da ya kawo mai. Bayan wannan sharaɗi da aka waɗannan guda biyu ke bantaci ko wanda na sharaɗi, sannan kuma akwai wasu sharuɗa waɗanda dukkanin sunaye na guda shidda sai sun cika waɗannan sharuɗa sannan za a yi musu wannan lairabi. Idan ba su cika su ba, ba za a yi musu wannan lairabi ba. To su ne amince waɗannan sharuɗan. Ya ce wa kullu ha dukkanin waɗannan sunayen guda shidda. Kakka shidda waɗannan famu da su ɗin mun ka ambata har da su ciki. kowannensu wato shina da sharaɗin in su zafi idan an ka yi musu izafa sannan za a yi musu sharaɗi wato yana nuna waɗannan sunayen guda shidda kahin a yi musu la'irajin gada muke bayani na a yi musu rafa da wawu a yi musu nazza da alifu a yi musu jarra da yawo to sai sun cika wasu sharaɗa sharaɗi na farko an tafi da mubafaka shine in su zafi wato yanzu ana yi musu izafa kama haza abuka wa abuka wa hamuka wa hanuka wa fuka wa zu malin ko wa zu ilmi kana cewa wa sala abuka ne na sabar kaga abu za ku wanta ku ba ku ilai sabahtu hamaka in ta aiku bi zi fadli kamar yadda mun kai misalin ayoyi wa abuna kaga abu mudafun na mudafun ilai wa zkur aha adi kaga aha an yi idafa dai ga adi فطوعت له نفسه قتل أخيه أجا أخيه مضاف هي مضاف إليه كما يتمنى يوم يعني وأن الشرط يشين الشرط الفرق وأن إذا أنكر فاش وضع مثل الإرادي إذا وأن الإرادي نواو رفعا ياء جرا ألف النفس والنفس ضع مثل الإرادي بالحركات الظاهرة على الأصل ذكر هذا أبو saboda babu idafa ra'aytu abad marartu bi abad kama fi qawlihi ta'ala inna lahu abad shaykhan kabira kaga inna lahu abad kaga abad din nan ayi min sabi na zahira wa lahu akhun kaga wa lahu akhun aw ukht kaga akhun ayi min rafa din don madan zahira wa banatul akh wa banatul ukht kaga wa banatul akh banatul mudafun al-akhi mudafun ilayhi majrurun بالكسرة الظاهرة قال ائتوني بأخ لكم هذا بأخ لكم أخ بالنعيم جبل لسنة الظاهرة wannan shine sharadi na farko daga cikin sharuɗa guda hudu waɗanda sai sun cika wannan sharuɗan sannan za a yi musu wannan li'iraji sai ishara zuwa ga sharadi na biyu yace ai an kai idafan nan li ghairi ya'i ko an yi idafa kuma kan ai idafa da yawo wato yawo wanda kan yi shine sharadi na biyu a raba su ga wani suna ko minana amma ban da yaro in ka raba su ga yawon mutakalli to za ka yi musu la'irabi da harakatin muqaddaratin alama qabla ya yi mutakalli kamar yadda kake raba kowane suna ga yawon mutakalli haka za ka yi mai la'irabi ja abi wa akhi ra'aytu abi wa akhi marartu bi abi wa akhi kamar yadda Allah ya ce hatta ya adana li abi حتى يأذن لي أبي أبي قالت إن أبي يدعوك قال إن أبي يدعوك رب اغفر لي ولأخي قال ولأخي واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي قالوا أن الدعاء سجر عليكم نباكو فتحة بحركات مقدرة وعلى على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة زي إشارة أقوى لشرعي نأخو يبكي مفردا حال الرين alhalin waɗannan sunayen kahin a yi musu la'iraji sharaɗinsu na uku su taho mufrada alhali suna mufradai ma'ana ba tasmiya ba ba jam'i ba yan aka yi musu tasmiya za a yi musu la'irajin mufrada ja a arawaka ra'aitu hamawaika marartu bizawi mali kamar da kake cewa abawaka ya afifani alaika kaga abawaka marfu'un bil alif ne ya masa an dhamma li annahu musanna akawaka mahbuban shi ma akawaka marfu'un bil alif ne ya masa an dhamma li annahu musanna wa minhu qawluhu ta'ala wa amma al ghulam fa kana abawahu kaga fa kana abawahu kaga abawa din shi as sunan kana marfu'un ne wa alamat rafihi al alif ne ya masa an dhamma li annahu musanna ba ai mai rafa bil wawu ba saboda bai cika sharadi ba fa aslihu baina akhawaykum kaga wajen tasniya akhawaykum baina mudafun akhaway mudafun ilayhi majrur wa alamat jarrihi al ya al maftuh ma qablaha wal mafsur ma ba'daha li'annahu musanna haka kuma idan aka yi musu jam'u takdiri za a yi musu al-iradi bil harakat al asliya al ikhwan kathirun kaga al ikhwan ‘yan uwa kasirun masu yawa ne, lakin al'auti ya ƙwalido. Ƙala ta'ala, Atan hana an na abu da ma ya abu da aba'una, kada aba'una, an yi mai jakun taksir, ba ce wato abuna ba, sai aka ce aba'una. Wannan jakin ya sa za a yi musu liradi bil haraka fi zahira. Fa in kana lahu ikhwatun wali ummihi sulus, kaga ikhwatun, kaga ikhwatun jakun taksir ne. هناك أنت بالإعراب الحركات الظاهرة مثال النبع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم هذا آباءكم أنت مصر نبع بالفتة الظاهرة ولا إخوانكم هذا إخوانكم ثم دفع تكسير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين هذا إخوانا شما جمع جمع تكسير أنت مصر نبع بالفتة الظاهرة مثال الجبع fa'atu da aba ila in kuntum sadiqina fa'atu da aba ila kaga ai mai jarra bil kasrat zahira haka kuma idan aka yi musu jam'ul muzakkar salim shi ma dai za a yi musu irabi irin na jam'ul muzakkar salim ce haula izawu ilmi ra'aytu zawi ilmi kamar yadda Allah ya ce wa atal mala ala hubbi zawi al-qurba kaga zawi mansubun هؤلاء أبونا وأخونا يمكن جمع المذكر السالم مررت بأبينا وأخينا Rufan ya yi ishara zuwa ga sharafi na ƙarshe wanda shi ne sharafi na hudu ya ce mukabbara kuma duk waɗanda sunayen su taho mukabbarai mana suna abin girmamawa ka aika su su a kabbara su yadda suke bisa ga asalin takdiri ba tasiri ba ba tafsiri ba ya fi musu tafsiri za a yi musu lairani da harakatin zahira a mukabbara kamar yadda suke ta a abuka ra'aitu a baka kamar su da ajiyar amma in kai musu tafsiri to za a yi musu lairani da harakatin asliya a zahira da ta ce haza ubayyu zaidi wa uhayyu amri ra'aitu zuwayya mali marartu bi zuwayyi mali to bayan haka watan sai ishara zuwa ga luga ta hudu ko mazhaba ta hudu wanda dama ya ce wato ya faɗi mazhaba guda uku can farko ana yi musu irabi bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarra shine mazhaba ta farko mazhaba ta biyu da ya ambata ita ce na kasu wanda yake ta yi shahara da hannu ta yi karanci ga abun da abun da hannu sannan mazhaba ta uku ita ce kasu wadda ta yi yawa shi kuma ga abun da abun da ham tana da yawa to maza wuri guda uku ke maza ba ta hudu ita ce ishara zuwa gare ta yace idan waɗannan sharuɗan sun cika ko da sun cika to ana yi musu iradi bi harakatin asliya muqaddara sai a kaddara dhamma bisa wawu a kaddara fatha bisa alif a kaddara kasra bisa ya'u mana amin zuwa hasil wanda shine ra'ayin imamu sibawaihi wanda ibnu aqil ya inganta shi shi ne yake cewa wasahhafu i'rabaha muqaddara yace wasahhafu wato wasu ba'ali na malaman nahau kamar irin su Ibn Malik irin su Abu Hayyana irin su Ibn Hisham da sauran mutashiruna to sahahu sun ingantar da i'rabaha wa waɗannan sunaye guda shidda li'irabi muqaddara alhali li'irabin nan na kaddarawa ne wanda shine mazhabar Sibawayhi da al-Imam al-Farisi da jumhurul basriyina cewa za a waɗannan sunaye li'irabi muqaddaran fiha al-harakat za a kaddara wasu la a cikinsu bisa ga waɗannan haruffa. Da suka ce, idan ka ce ja'a abuka, to asali ne ja'a aba wuka. Asalin kalimar abuka, aba wuka. To bayan yana aba wuka, sai an kai isba'in harakatul ba'i da harakatul wawu. Sai aka wa ba'un zamma, sai aka ce ja'a abu, abu wuka. to da aka ce abubuka sai dai gwamman nan sai yi nauyi bisa ga wawu sai an ka shahe gwamman sai kuma ja a abuka da haka sai ka ce ja a fi'ilun madin abu fa'ilun marfu wa alamat rafi'i zammatun muqaddaratun ala alwawi mana anin zuhura ya fi'il a nauyi shi hana maka in ka ce ra'aitu abaka asali dai ra'aitu abawaka shi ma abawaka shi kuma wawo inan ta harraka fil wawo wan fataha ma qablaha wa qul ba alifa sai kuma ra'aytu abaka da haka ra'aytu fi'lun wa fa'ilun aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al alif shi ma dai mana amin zuhura hatta in kace marartu bi abika asli dai marartu bi abawika bi abawika to shi ma sai aka dauko aka ji nauyin waton ayin wasalin nan sai aka ɗauko in aka yi itibai aka yi kasara ga ba'un aka ce marartu bi abi wika to da aka ce bi abi wika sai ya yi nauyi sai aka shahe wasalin wawu kasaran nan ta wawu da aka shahe kasaran nan ta wawu sai kuma marartu bi abiu bi adiuka to da yake wawu ta biyo kasara sai aka yi kalbin wawu da aka mai shi da yawo sai aka ce marartu bi adiuka shi ma dai sai a ce majrurun duka sarfi muqaddaratin ala liya'i mana min zuhuriha sai tsami to wannan kuma mazhaban ta wannan li'rabin yana da asali yana da tushe suna da hujjoji akan cewa dama asali ga li'rabi ya kasance da wasulla al-harakatu zahira ko al-harakatu muqaddara in ba a samu zahira ba to a samu muqaddara to kaga nan ba mu samu zahira ba to a samu muqaddara shi kuma samun mukaddara ya yi bisa ga a samu ne bisa ga a yi aron hannu a ce marfu'un nawa alawun tsofi alwawu ya bata ala zammati da annahu min al-asma'i sittati dan haka wannan mazhaba kamar yadda ibn malik yace hazal mazhabu huwa al-asah yace wannan garabi da mun kai na karshe ibn malik yace shi an mai inganci kasan na farko ya ce huwa al-asah shi yake sauki shi kuma wanga huwal asahu shi yake inganci saboda ni wancan mazhaba ta farko ta ayi rafa da wawu an san a maka'ida a abin da ka'ida ayi rafa ba gwamma to a duk ka'ida ya yi a saba mata da haka ayi rafa nan zizan matin muqaddaratin alal wawi mana a yanzu mura hasikin ya yi ka yi rafa nan da wawu ka ce wawu din nan ya bada alifin mafici da haka ake cewa rafa da zammatin muqaddara yayi inganci bisa ga kai rafa bil wawi ne rabatan an zammati da haka mazhaba farko ta yi sauki amma mazhaba ta karshe ita kuma ga ta ita kuma ta yi inganci to waɗannan mazhabobin guda hudu kamar yadda muka ce wato hudu ne cikin goma sha biyu waɗanda su an mafi ƙarfi su an mafi inganci su ya ambata sauransu ya kawo su ta cikin sharhin hankul hawali mai so yana iya duba hankul hawali da zai ga dukkanin waɗannan abu waɗanda duk da dai ko da ya kawo su amma kuma ana tarafin su ana ta ainihin ba a ɗauke su a wujuhu ba waɗanda dai su ne amma yi muskanta shi ne watan yawwada su da su bai kawo sauran ba ana a da yake lokaci ya za mu tsaya a nan duk da yake akwai sauran wasu aujuhu waɗanda ba mu ambata ba amma saboda lokaci za mu tsaya a nan kuma wannan shine karatunmu na ƙarshe a wannan zangon sai zuwa bayan sallah insha Allah ta'ala za mu yi hudu a nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.